أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan rana mai albarka ranar juma'a 16 ga watan muharram watan farko na musulunci muna fata Allah subhanahu wata'ala ya karbi ibadun da aka gabatar a wannan wata a cikin wannan wata ne aka sunanta azumin ashura ko da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya kai shi shekara mai zuwa zai azumci tasu'a ko ba haka ba to muna fata Allah subhanahu wata'ala ya karbi ibadu da aka gabatar a wannan wata kuma sannan muna fatan kowa daga cikin mu zai wa kansa qiyamul layli da karatun ta natsu ya tsaya ga me ya gabatar a wacce shekaru da suka gabata ya ga wa'ina kurakurai ya samu da taskaro don ya zo ya samu wannan shekara kuma da ta zo sabuwa ya yi kokari ya gyara abubuwan da ya bata a waccan shekara domin bai sani ba kuma shin wata shekara za ta wata dama za ta ƙara samuwa gare shi ko ba haka ba to muna watan muharram yau muna sha shida ga wata ko ba haka ba kamar yau ne aka ce ɗaya ga wata ga shi har Allah ya kawo mu sha shida ga wannan wata shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kamar jiya ne muke cewa dubu biyu da ɗari hudu a dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida to ga shi Allah ya kawo mu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda ya daidai da 11 ga watan bakwai shekara ta 2025 miladiya ba don komai ba sai don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan babban masallaci mai albarka wato na cikin kan na jandarmeri a unguwar yantala babban birnin yamai jamhuriyar nijar wannan kuma shine darasinmu na 31 a wannan masallaci mai albarka a cikin suratul baqara kuma wannan shine darasi na 29 a a wancan wato karatu na karshe da muka gabatar kafin sallah ina jin idan ba a mance ba mun tsaya a ƙarshen aya ta 130 da nawa 139 ko amma dole za mu koiwaya baya saboda ayoyin da muka karanta suna da alaka da wannan ayar da za mu karanta dole sai mun biyo su a wato a tare sai mu samu ko da a gurguje ne sai mu shiga sabon karatu wanda yake da alaka shi ma da abin da ya shafi sallah da abin da ya shafi fuskanta alƙibla karatu ne mai wato mai tsayi a ciki ko da yau ba mu shiga shi kai tsaye ba za mu muƙaddima a cikinsa ba tare da ɓata lokaci ba wato za mu shiga karatu kai tsaye alarama za mu koma baya kaɗan farkon shafi inda allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ƙalu kunu hudan aw nasara tahta
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون Na'am Allah subhanahu wa ta'ala yana ya ci gaba da mana bayani akan sifofi na alil kitabi musamman Yahudawa yadda suke wato fito na fito da Allah subhanahu wa ta'ala da gaddama da taurin kai irin na Yahudawa Allah yana ci gaba da ba mu siffofinsu da ɗabi'unsu. Mun gane ko? Wato Yahudawa ba mutane ba bayan Allah ba halitta Allah kawai suka yi fito na fito da da ita ba kawai. hatta da ubangijin da ya halicce su sun mai gaddama sun mai taurin kai wato sun yi masa abin da bai yadda da shi ba to kai awa wanda kake bawan Allah wato wanda Allah ya halitta irin su kaga min babi aula hatta Allah ba su mai da'a ba hatta Allah ba su mai abin da yake so su yi ba to ta yaya za su yi wa waɗanda maganar yahuda ba ma iya waɗanda suke musulmai ba ne suka ci amana duk wanda ba su ba su sai sun ci amanarsa kun gane ko to allah ma ba su mai biyayya ba to allah subhanahu wata'ala ya yi takaddama da su ayoyin bayan in kun tuba sun ce kaza sun ce annabi ibrahim ba yahude ne sun ce annabi yaqub da ya tashi barin duniya ya yi wasiya ga 'ya'yansa su bautata mai su bautata ma mai su yi bauta irin ta yahuda ko ba haka ba kasi ba kasi wato suka ce wai annabi yaqub da ya tashi ya zo mutuwa ta zo masa wato caye wa ƴaƴansa su kasance akan addini da yahudanci duka Allah ya ce ba haka bane ba Allah ya ce am kuntum shuhada idza hadara yaqub al maut ko ba haka ba iz qala li banihi ma za ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وبعك بعد تو حكا نن أكي تتقدم قرشي دي الله يتي تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله يتي تو ددي كجيكو فتا أبن دزاكو فتا واتسان جماعة ta annabawa da iyalansu ko ba haka ba da jama'arsu da al'ummarsu ta gabata abinda suka aikata tsakaninsu da Allah nasu ne kuma abinda kuka aikata tsakaninku da Allah shi za ku je ku tarar kaga Allah ya raba gaddama ko ba haka bane ba kowa ba da yayi aiki ba to za a je a haɗu da Allah da wanda ya ce shine akan daidai da wanda ya ce shine wato da wanda ya ce wane ba akan daidai yake ba ni ne akan daidai ko ba haka ba to duk za mu tafi mu haɗu a gurin Allah subhanahu wataala ina ne wajen raba gaddama na ƙarshe shine lahira shi yasa wani tsoho yake cewa yaro duniya sulhu ake shari'a sai gaban Allah wato duk abin da za a yi a nan a nan gidan duniya ba na a yi muku hukunci tsakaninka da wani to sai dai a yi a kwatanta amma ƙarshen adalci yana gurin Allah subhanahu wataala shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce kowa daga cikin ku ya ji tsoron Allah kada ya zo ya iya daɗin baki tsakanin shi da ɗan uwansa akwai wani haƙƙi ya yi min magana in karkata zuwa gare shi in ba shi haƙƙin ɗan uwansa ya ji daɗi to an Allah ya kai mu ranar lahira fa akwai saura akwai na gaskan na ƙarshe kun gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya nasa wanda Allah ya ba shi iko ya sauke faralinsa amma idan an je gaban Allah shine ya san abin da ke cikin zukatan bayi shine wanda la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama ba abin da ke koyuwa gare shi kun gane ko to shi yasa haka in ma ka ce kai nagari ne Allah ya san zuciyarka in ba nagarin bane ba ko ba haka ba to duk da haka da yahudawa ba su daina ba sai Allah ya ce kai ba mu labari wa qalu suka ce kunu hudan aw nasara tahtadu wato ku kasance su yahuda suka ce kunu hudan ku musulmai ko ku jama'a ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko ku sauran mutane ga baki daya wanda ba mu ba ku kasance yahudawa nasara ma suka ce ku mutane ku jama'ar da ba mu nasara ba ku kasance nasara haka zaka fassara wai ba hada baki suka yi ba ba tare suka ba kowa kiran nasa yake kun gane ko kira yake a karan kansa ku kasance nasara ku kasance kristoci kun gane ko haka suka ce sai suka ce ta hatadu kenan ba yahudu ya ce kunu yahudiya ku kasance yahudawa ta hatadu za ku shirya ba nasare shi ma kirista sai ce kunu nasara ta hatadu ku kasance nasara za ku shirya kowa ana kira zuwa game addininsa na kafirci ko ba haka ba ba addinin Allah ba to Allah subhanahu wata'ala sai ya karyata su ya ce bal a'a kun gane ko kul bal millata ibrahim ka ce ya rasulallah wannan kul din ana umarta annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka ce da su bal a'a magana da kuka faɗa ba ita ce ta gaskiya ba mecece magana gaskiya shine mai jalalai ne ce wato nattabi'u millata ibrahim sai ka kaddara nattabi'u a'a bari dai za mu bi millata ibrahim hanifa hanya annabi ibrahim ko kuma addinin annabi ibrahim wanda yake shine addini na musulunci shine addinin da allah ya yarda da shi shine miƙaƙƙen addini wanda zai kai ka zuwa ga aljanna ka gaya musu ya rasulullah to nattabi'u kun gane ko qul bal millata ibrahim hanifa ai qul nattabi'u millata ibrahim hanifa ka ce da su a'a mu ba za mu ba addinin yahudanci ba ba za mu ba addinin nasaranci ba ku nasara ku yahuda ba za mu ba addinin yahudanci ba domin ba shine addinin Allah ba ku nasara ba za mu ba addinin nasaranci ba domin ba shine addinin da Allah ya yarda da shi ba wani addini na Allah ya yarda da shi inna dina inda Allahil islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin haka Allah ya ce kenan to millata ibrahim hanifa mu za mu ba addinin annabi ibrahim wanda shine miƙaƙƙen addini domin duk annabawan Allah wani irin addini suka yi eh shine addinin musulunci ko ba haka ba ai inda ba addinin musulunci suka yi ba Allah ba zai ce ba inna dina inda Allah islam ko ba haka ba ayoyi guda biyu da muka kawo ba zai ce ba wato man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ko ba haka ba to addinin duk annabawan Allah babu wani addini ba za ka ce annabi Isa alaihi salam nasarance ba a'a ba addinin annabi Isa bane addinin annabi Isa shine musulunci ba za ka ce addinin annabi Ibrahim da annabi Musa da sauran annabawa ba a'a yahudanci kabila ce ko ka ce wata abin nan ce yanki ne ko ka ce wata jama'a ce yahuda ba wai addini ba ne yahudanci kun gane ko kamar yanzu ka zo ka ce ɓangaren 'yan afirka haka ne kun gane ko da launin mu yawancin mu bakake ne ko ba haka ba to su ma wani jinsi ne ba wai addini ba ne yahudanci jinsi ne ba addini ba kada ka zata wai addini ne wanda Allah ya aiko shi a'a su ne suka ware suka ce wannan yankin su wannan jama'a da wannan jinsin kun gane ko mu buga irin addinin da zami addinin cin amanan mutane addinin nuna Allah bai isa ba addinin wato murkushe wanda aka fi ƙarfi ta hanyar tattalin arziki ta hanyar munafunci mutane 'yan kaɗan a duniya ba su da yawa amma suna so sai sun mulki duniya ko ba haka bane ba kuma ba su da ƙasa tasu kullum kuka gansu so suke su kwaci ƙasa falasɗin ba ƙasarsu ba ce ba kun gane ko suna so su kwace ta ne kuma su wato in ba su kwata ba su kashe 'yan ƙasar ƙasashen afirka yaushe wato ba yahude ya zama ɗan afirka yaushe ne a wani tarihi eh da wata shaida amma kun gani dole sai sun mulki afirka dole sai sun ce ga su ne za su ce ga abin da za a cikin ƙasan nan ta nijar a yi ko ba haka bane ba su dole ne su ne za su ce ga abin da za a yi a ƙasa wato ta kusa da mu ko makociyanmu a yi bayan babu alaƙa ta kusa ko ta nesa alaƙa ɗaya ce in ta kasance akwai ta shine addinin musulunci ya haɗa mu da su ko kuma a ce alaƙa ta ɗan su mutane ne mu ma mutane ne ko ba haka bane ba to mu musulmai ne kuma muna bin Allah subhanahu wata'ala kaga ta bangaren addini da aƙida ba ma tare da su ko ba haka ba sannan ta bangaren hatta yanki mun sha bamban kwarai da su ko ba haka bane ba sannan kuma ta bangaren abin da ya shafa ta launi ba launin mu ɗaya ba ko ba haka bane ba to ya kamata su rabu da mu su bar mu wato mu yi addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi sannan kuma su ban mu rayu a yadda ɗabi'an mu take kamar yadda yankin mu yake yanzu in ka ce dole mutumin da yake Nijar ya yi rayuwa irin mutumin da yake wato yankin Isra'ila kasan abu ne wanda ba zai yiwu ba ko ba haka ba yanayin ƙasar tamu ma ba ɗaya ba ne Nijar muna da tsananin zafi ko ba haka ba can watakila akwai tsananin sanyi ɗabi'unmu ma ba ɗaya Allah ya tsara mu zama iri ɗaya ba kaga kenan dokar da take iya yiwuwa a can a nan za ta yiwu a yi ta ko ba haka ba to ballantana addinin Allah Allah ya ce ya zaɓi addinin musulunci ya zamto addini kun gane ko sannan kuma kai ka ce baka yadda da wannan addinin ba wanda ya yadda da addinin Allah a dole sai ya bar addininsa ya zama kafiri kun gane ko bari mu faɗi kalmar da ba sa so ba sa so a ce kafiri wai arne baya so a ce mai kafiri saboda me saboda gani yake wa an ci mutuncinsa bayan Allah ne fara ce musu kafirai qul ya ayyuhal kafiruna ko ba haka bane ba Allah ya ce manzo Allah ya ce qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna mata abudun ba wai musulmi bane ya ga dama kawai cewa wanda baya sallah ko wanda bai yarda da Allah ba kafiri Allah ne kira kafiri da kafiri ca aka yi ma manzo Allah ce ya ayyuhal kafiruna ya ake fasara ya ayyuhal kafiruna ya ku kafirai kenan baka da wani dalili zaka zo ka ce ba za a ce babu wato babu wato tarbiya ko babu kimanta dan adam ko babu hikima a cikin zance ka ce in an ce kafare kafare in ka faɗa haka wa kake so ka soka Allah da ya halice ka domin Allah ne ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa me ya ku kafirai kaga baka kai Allah iya magana ba wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila babu wanda yake Allah gaskiyar magana babu wanda yake Allah iya magana kun gane ko domin shi ya halicci maganan ma baki daya banda maganarsa domin maganarsa ita mecece maganarsa sifarsa ce ina nufin babu halittar magana tamu da muke yi to kuma duk wanda ya halicce mu ya halicci ayyukan da muke to ya kake tunanin yadda Allah subhanahu ta'ala zai tsara zance shi yasa duk da larabawa suna ji sun iya magana ko ba haka ba aka kalubalance su to kuma ku yi kwatankwacin alkur'ani kaga suka kasa to kaga usulubin Allah subhanahu ta'ala shi ya ce a cewa kafare kafare to a nan kaga millata ibrahim hanifa hanya annabi ibrahim miƙaƙiya ita ce wadda manzo sallallahu alaihi wasallama aka umarce shi bi ita ce hanyar musulunci ita ce hanyar da take miƙaƙƙiya zuwa ga wato tafarkin Allah subhanahu wata'ala ita ce hanya miƙaƙƙiya wacce za ta kai ka ga aljanna wacce ba za ta karkace ba ta rufta kai zuwa ga wutar jahannama Allah ya tsare mu Allah ya ce qul bal millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba kaga duka wannan dan ya kore maganganun nan da suka faɗa ko ba haka ba a can wata aya Allah ya ce ma kana ibrahima ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima annabi ibrahim bai kasance ba yahude ba bai kasance ba nasare ba shi ya kasance menene wato mai bin miƙaƙƙen addini addinin Allah musulmi mai miƙa wuya zuwa ga Allah kun gane ko to shi yasa anan ma Allah ya ƙara cewa wa ma kana minal mushrikin annabi Ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba Allah ya ce qulu amanna a madadin maganar yahudawa da nasara cewa me kunu hudan au nasara to a madadin wannan kalmar da suka gaya muku da umarnin da suka baku na cewa ku kasance nasara ko ku kasance yahudawa to ga abin da ya kamata ku faɗa ku kasance musulmai ulu amanna billahi ku ce mu mun yi imani da Allah kun gani alkur'ani kenan in ya kwace maka wannan abin sai baka me a madadinsa to haka ake so idan shugaba ya hana zinace-zinace ko ba haka ba sai ya sauƙaƙa aure ya ce to dole dole yanzu matasa ana so su yi aure ko ba haka ba an hana su zina ko ba haka ba sai haka Allah yake sai kuma a ce to yanzu a yi yadda aure zai sauƙaƙa matasa su yi aure kun gane ko da Allah ya haramta a sha giya sai ya hore mai waye zai iya irga abin da Allah ya halatta na a sha ba za ka iya amma abin da aka haramta ƙididdigoggu ne yanzu na ce yalla bai ka irga ma abubuwan da Allah ya haramta yanzu yanzu sai ka faɗa ko ba haka ba ka ce giya ko ba haka ba ka ce alade ko ba haka ba nan da nan kafin mu fita daga masallaci ka ga amma na ce maka faɗa mu abin da Allah ya halatta wallahi ba za ka iya faɗi su sai ma mun tafi gobe da sa ka ƙara malam na tuna ko ba haka ba ga wani abu ma Allah ya halatta shi saboda abin da Allah ya halatta suna da yawa in gane ko? to shi yasa Allah da ya haramta a zama a zama ba yahude ya haramta a zama ba nasare sai ce me ulu amanna billahi ku ce mun yi imani da Allah kun gani an ce ku ce mun yi imani da Allah me amanna billahi wa ma unzila ko ba ka ba wa ma unzila ilaina kuma ku ce mun yi imani ga abin da aka saukan mana menene abin da aka saukan mana shine alkur'ani mai girma ko ba haka ba domin ana magana ne da manzon Allah da kuma al'ummarsa kun gane ko duk wanda ya imani da Allah imani da Allah me yake haifarwa yana gadar da imani da manzon da Allah ya aiko ko ba haka ba haka ne wa ma unzila ilaina tana gadar da ne duk wanda ka yarda da abin da aka saukar maka ta hanyarsa to za ka yadda da shi ko ba za ka yadda da shi kaga a sakamakon ulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ta haifar da duk wanda ya yadda wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar mana to zai yadda da me da wanda aka saukar da wannan littafi gare shi ina akwai balaga a cikin alkur'ani in ka tsaya kana tadabburin alkur'ani kalma bayan kalma za ka yi ta gano wasu asrar kaga amanna billahi wa ma unzila ilaina da abin da aka saukan mana mun san kuma Allah baya saukar da wani littafi sai ta hanyar wani manzo ko ba haka ba to wannan manzan da aka saukar wa da alkur'ani kaga inda ka yadda gashi ya ce wannan littafin da aka saukan min gashi ka ce ka yi imani da shi kaga shi ma zai haifar da kuma ka yi imani da wanda ya ya kawo wannan sako to kaga anan mun samu me natija da imani da abubuwa guda na uku imani da Allah da imani da manzo da imani da littafi kaga a cikin rukunan imani guda nawa shida tsora nawa tsora uku ko ba haka ba to za ku gano ukun za mu samu su insha Allah nan gaba wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima duka wannan cikon imani bil kutub ne ko ba haka ba da kuma abin da aka saukarwa da annabi ibrahim alaihi salam me aka saukarwa da annabi ibrahim alaihi salam sufa ibrahima wa musa ko ba haka ba wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba duka waɗannan annabawan Allah ne ko ba haka ba su ma duka an saukan musu da littattafai amma mun san su Allah bai ba mu labari ba littattafan da Allah ya ba mu labari guda biyar ne ko ba haka ba alqur'ani mai girma wa aka saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba injila wa aka saukarwa annabi injila annabi isa alaihi salam ko ba haka ba attaura annabi musa alaihi salam ko zabura annabi dawud alaihi salam ko sai kuma sufi ibrahima wa musa kaga guda biyar ne kawai allah ya ba mu alqur'ani kamar su annabawan suna da yawa amma guda nawa aka faɗa a cikin alqur'ani guda 25 to shine Allah subhanahu wataala ya ce ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wa yaquba wal asbat da jikokin su al asbat sune jikokin annabawa mun gane ko waɗannan annabawan da Allah ya ambata ibrahim isma'il ko ba haka ba ishaq yaqub to an yi annabawa a tsatsan su kun gane ko irin su ne su annabi yusuf alaihi salam kun gane ko to duka Allah ya turo su a matsayin annabawa wa ma'utiyan Musa da abin da aka baiwa annabi Musa alaihi salam shi ne muka ce me eh at-taura ko ba haka ba wa ma'utiya Isa wa ma'utiya Musa wa Isa da kuma abin da aka bawa annabi Isa shine me injila Allah ya ce wa ma'utiyan nabiyuna a takaice maka da abin da aka ba wa annabawa ga baki ɗansu an ba su littattafai duk annabin da Allah ya turo ko manzan da Allah ya turo sai ya turo shi da mai saƙo ko ba haka ba duk manzan da Allah ya turo zai turo shi da saƙo wanda zai karantar da al'ummarsa wannan littafi shine wanda zai sa a karanta shi a yi bayaninsa ko ba haka ba a koyi addini a cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma'utiyan nabiyuna min rabbihim da abin da al'aka bai wa annabawa daga gurin ubangijinsu na littafi kenan ko da kuma hikima hikiman nan da za a ba wa annabawa ko bayanin wannan littafi da aka ba su shine irinsa ne idan kuka ji Allah ya ce alkitabu wal hikima a ƙur'ani ana nufin me ƙur'ani da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ta manzan Allah ita take bayanin alƙur'ani mai girma to haka kowane annabi littafin da Allah zai ba annabin kuma zai ba shi wata hikima da fasaha da yadda zai bayanin wannan sako da Allah subhanahu wata'ala ya bashi gane ko shine wa ma'utiya wa ma'utiyan nabiyuna min rabbi Allah ce la nufarriqu baina ahadin minhu mu mu'minai mu musulmai la nufarriqu baina ahadin minhu ba ma bambancewa tsakanin ɗaya daga cikin annabawa domin yana daga cikin rukunan imani shine mai imani da dukkanin manzannin Allah subhanahu wata'ala ko ba haka ba eh imani bin rusul al'imanu bin rusul ba rukuni ba ne ɗaya daga cikin rukunan musulmai ba musulunci ba ne ba yau dukka ce annabawan Allah ka yarda da su sai ka ce a guda ɗaya ne baka yarda da shi ba in sun kai miliyan ɗari kun gane ko annabawan nan na Allah misali in sun kai miliyan ɗari sai ka ce duk na yarda da miliyan gomiya tara da casa'in da tara ba saura ɗaya ba to wallahi imanin ka ya rushe shine la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma bambance ɗaya daga cikin su misali ka ce na yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na yadda da annabi isa alaihi salam na yadda da annabi musa annabi yusuf duk waɗannan 25 ɗin dukkan lissafo su kun gane ko wanda ƙur'ani ya sai ka ce amma a cikin wanda ƙur'ani bai lissafo ba ban yadda da guda ɗaya ba misali nake yi mutum ya faɗa haka to wallahi ba shi da imani bai samu imani ba kuma in ya mutu ya mutu kafiri domin rukuni idan aka ce abu rukuni ne kun gane ko to duk ɗaya in an rasa ya rusa aikin wa zai iya gaya min rukunan sallah guda nawa ne ai kun san rukunan sallah ku waye zai gaya min rukunin sallah guda ɗaya eh niyya rukuni ne daga cikin rukunan sallah ko yanzu da zaka zo a ga ka dungura ka tashi ka yi ruku'i ka ci assalamu alaikum assalamu alaikum amma daman ba niyyar sallah kake ba so kake ka yaudaru wani akwai sallar babu sallah to bari mu ɗauki banda niyya tunda a zuci take bari kai yanzu mutum ya zo zai sallah ya san nan ce alƙibla ko kawai tashi ya yi raka'a dubu amma nan ya kalla akwai sallah shi ko babu saboda rukuni komai ya yi na sallah daidai amma da ya tashi sai fuskanci nan ya ce allahu akbar ya bar me wari abin da ya sa na kamu karatunmu na gaba akan alƙibla zani kun gane ko kun gani ya zo ya sallah cikakkiyar sallah yanzu misali a ce ana yin isha yanzu ya tashi ya fara iyamun lailinsa tun farkon dare har sai ladan ya zo ya ce salatu khairun minan nau ya bar sallah amma nan ya kalla yana yi akwai sallah shi saboda ya rasa rukuni daga cikin rukunan sallah guda nawa daya shine istiqbalu qibla domin fuskantar alƙibla yana daga cikin rukuni daga cikin rukunan sallah kun gane rukuni ko shi rukuni ko ya kai nawa inda ka bar guda ɗaya to ya rusa saura inda da gangan ne amma da za ka je wani gari kai sallah ka zanci nan ne gabas kun gane ko sai kai sallah ka baka sani ba sai daga baya aka gaya maka to ba matsala ko a malikiya ta suka a'ada a'ada ko filwakati ba su ce a'ada abadan ba za ka in ka ga dama ka sake in ka ga dama ko baka sake ba fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah amma da gangan in kai ka rasa sallar to wannan shine rukuni cikin rukunan musulunci dole la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba a cewa an yi imani da sauran annaba ba a imani da saura ba daga ka bambance ka ce a'a wannan annabin ka yarda da shi ko wannan manzan ka yarda da shi amma ko kuma duk annaban Allah da manzannin Allah ka yarda da su a ga wani guda ɗaya ko baka san sunan shi ba ka ce a daga cikin annaba ni guda ɗaya ne ban yarda da shi ba ko da baka san shi ba to imaninka ya rushe sai ya zamto duka ka yarda da su baki ɗaya kaga wannan shine addinin musulunci shi yasa wani malami ya ce addinin musulunci shine addini adali wanda ya game komai shi yasa ma da wato wato kai addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu ce shari'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda addinin duk ɗaya ne ko shine wanda ya zo ya cika addinan gaba kida ko ya cika wato sakon Allah gaba kida kun gane ko babu wani annabi da wato wato wanda yake bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yarda da shi kun gane ko yanzu kirista an ka dauke sai ya ce ya yarda da annabi Isa amma annabi muhammad da annabi musa bai yadda da su ba kaga tun ana an samu matsala ko ba haka ba haka nan ba yahudi sai zai ce maka ya yadda da annabi musa amma bai yadda da annabi isa ba da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga tun daga nan ya rushe amma shi musulmi mabiyin manzon allah sallallahu alaihi wasallama la nufarriqu baina ahadin min rusuli ko a can ayar la nufarriqu baina cikin bakara wacce karshe da Allah ya ce amanar rasul ko bima unzila ilaihi min rabbih ko wal mu'minun ka gani wannan aya yake la nufarriqu baina adam minhum anan la nufarriqu baina adam min rusul ko wa qalu sami'na wa ata'na a can to haka anan ma la nufarriqu baina adam minhum bugu da ƙari wa nahanu lahu muslimun mu dangane ga Allah subhanahu wata'ala masu mika wuya yanar duk abin da Allah ya ce shi za a yi muna so ba ma so za mu bi kun gane ko shi ne mumini na gaske daman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a duniya sujunul mu'min wajen natul kafir kun gane ko duniya gidan kaso ne na mumini ko gidan yari ne ko kuma kurkuku ne na me mumini amma wajen natul kafiri kuma aljannar kafiri ce domin shi mumini da abin da yake so da abin da baya so idan Allah ya ce inan ko da zuciyar shi bata so zai ko ba haka ba amma kafiri abin da ya ga dama yake to shi yasa yace wa nahnu lahu muslimun mu musulmai masu mika wuya ne zuwa ga Allah da abin da Allah ya ce mu yi yayi mana dadi ko bai mana dadi ba za mu mika wuya musallama wa Allah subhanahu wata'ala kun gane ko shine wa nahnu lahu muslim sai Allah subhanahu wata'ala ya ce
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون نعم الله سبحانه وتعالى ya ci gaba da jan hankalin yahudu da nasara kun gane ko ya ce to tun da kaga an musu an ja hankalinsu an kirawo su zuwa ga addini na gaskiya ko ba haka ba an kirawo su su bar maganar yahudanci ko maganar nasaranci ko su bar maganar wato wani addini wanda ba na Allah ba an nuna musu addini wanda yake kyakkyawa shine bin Allah da bin wato manzannin Allah da bin littattafan da Allah ya aiko to sai Allah subhanahu wataala ya ce fa ina amanu bi misli ma amantum idan har kuka yi imani da irin abin da wato wato muka yi imani da shi shine fa ina amanu bi misli ma amantum bihi kenan idan har kuka yi ku ai al-yahudu shi yasa mai jalalain ya ce fa ina amanu ai al-yahudu wan nasara bi misli ma amantum bihi ai fa in amanu bima amantum bihi faqad hitadaw kenan idan har kuka yi imani da irin abin da muminai shine amantum bihi kenan idan har ku yahudu da ku nasara kuka yi imani da irin abin da muminai wanda suka yadda da Allah suka yi imani da shi to faqadihi tadaw haqiqa kun shirya kenan ku da ku bar magana cewa a zo a yi imani da yahudanci ku bar magana cewa a zo a imani da me nasaranci a nasaranci a nasarananci ko to ku zo ku yi imani menene da ima wato da addinin Allah shine addinin musulunci shi yasa Allah ya ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw ku yahudu ku nasara idan kuka yi imani wato da irin abin da kun gane ko kuka yi imani da irin abin da muminai suka yi imani da shi menene muminai suka yi imani da shi shine muminai sun imani da rukunan musulunci guda nawa guda shida to kuma yahuda ku zo ku yi imani irin imani na muminai wanda ya cika sharu'a wanda ya cika rukunan nan guda nawa to idan kuka yi irin wannan imani to faqadihi tadaw haqiqa kun sami me shirya ta Allah kun gane ko kun sami imani kun sami shirya kenan mafhumul mukalafa fa in lam tu'minu kun gane ko bi ma amantum bihi faqad kafaru ko ko faqad dallu kenan idan kuka ki yin imani da irin abin da mu'minai suka yi imani da shi kun bata kun kafirce haka zaka kaddara shine mafhum din kenan inda ba ku yi wato kun zo kun miƙa wuya zuwa ga Allah ba kun yi imani irin imanin muminai ba to kun kafirta kun bace kun bacewa hanya ta kwarai to shine Allah yake ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad hitadaw idan kuka wato kuka yi imani kuka miƙa wuya zuwa ga Allah kuka yi imani irin imanin da muminai suka yi to hakika kun samu shiriya Allah ce wa in tawallau amma idan kuka karkata dangane da imani da Allah dangane da mika wuya zuwa ga Allah dan imani wato irin imanin da Allah ya yarda da shi idan kuka karkacewa wannan hanya fa inna ma hum fi shiqaq ko kuma idan suka karkacewa hanya ke su wato yahudawa da nasara to fa inna ma hum fi shiqaq haƙiƙa suna wato abin a bisa saɓani Allah zai bar su a hanya ta saɓani ta sassaɓa ma juna kullum bai hudu yana cewa wa yahudu laisatin nasara ala shay'in wa nasara laisatin yahudu ala shay ko ba haka ake ba kowa yana ganin kowa kafiri bai hudu yana ganin me ba nasare kafiri ba nasare yana ganin me bai hudu kafiri to shine Allah ya ce su zo duka a haɗu dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya ce da su me qul ta'alu atlu qul ta'alu ayat da take cewa ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na'budu illa Allah wa la nushriku bi shay'a ko ba haka ba ka ce da su su taho ya farkon aya qul ya ahlal kitabi ko yawa yadda aya take qul ya ahlal kitabi ka ce da su ya kuma abota littafi ta'alau ila kalimatin ku zo zuwa ga wata kalma wacce za ta yi hada ila kalimatin sawa'in baina na wa baina zuwa ga wata kalma da za ta hada ni za ta hada mu mu zama daidai ni da ku ita ce wata kalma kalimatin la ilaha illallah shine fassara Allah na abuda illallah idan ba yahuda yazo ce la ilaha illallah muhammadar rasulullah bai zama musulmi ba an zama daya in ba nasara yazo ce la ilaha illallah muhammadin rasulullah eh ba shi kenan ba ko yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ba shi kenan ba ita ce kalimatin din wata kalma wacce za ta hada me sawa'in bainana wa bainakum za ta hada tsakaninmu da tsakanin shine Allah na abudallah Allah na abuda illallah ita ce wato cewa ba za mu bautata wa kowa ba sai Allah ita ce dai ma'anar la ilaha illallah kun gane ko to wannan kalma ita ce za ta hada amma fa in tawallau idan suka juya baya suka yi gaddama suka yi abin da suka saba na taurin kai fa inna ma hum fi shiqaq to lalle su din za su kasance a za su kasance a cikin me sabani wannan ya ce wannan kafiri ne wannan ya ce wannan kafiri ne wannan yahudu da nasara ayat take magana fa in tawallau fa inna ma hu fi shiqaq kakka je ka dankara wa musulmi ita ana magana ne akan bayahude da banasari idan kiran da Allah ya musu su zo su yi imani da Allah ko ba haka ba irin imanin muminai sai Allah ce to fa in tawallau fa inna ma hum fi shiqaq idan suka juya baya suka ki suka yi gaddama to Allah zai bar su a cikin sabani kun gane ko fa inna ma hum fi shiqaq lalle za su kasance a cikin rarrabuwar kai cikin sabani kowa yana ganin kowa ba akan daidai yake ba kun gane ko Allah ya ce me Allah ya ce fasa ya fi kahumullah to kai manzo sallallahu alaihi wasallama in ma har sun ki zuwa su karba addinin kun gane ko damun ba za su karba ba kun gane ko sai wanda Allah ya zai shiru to idan har sun ki zuwa su karba addinin su musulunta to damun za su ci gaba da yi maka makirci za su ci gaba da shirya wa manzan Allah makirci tunda ya kira su zuwa ga bauta Allah wannan ita ce sifa ta mugu sifa ta kafiri sifa ta wanda yake kin da'awa ta tauhidi idan ka kirayo shi zuwa ga ya karba addinin Allah ko zuwa da a ta Allah daga bauta ya ki yadda ko to wallahi sai ya shirya mamakirci ko da ya sa ya ga an kashe ka ko kuma ya ma sharri ko kuma ya sa wawaye su ma wato wauta to yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kirawo su ya ce su taho zuwa ga ne ga addinin Allah addinin musulunci su bar magana a taho a yahudanci su bar magana a taho a nasaranci ko a a zo ga addinin Allah da yadda da shi ko Allah ya ce in ba su yadda ba sun yi wannan addinin za su kasance cikin matsala ko ba haka ba dukkan su kafirai ne amma kuma za su yi ta yakar juna ko ba haka ba asali ba yahude da kirista fada suke ba sa kaunar juna amma saboda su cuci musulmi su halaka musulmai sai suka haɗa kai Allah ya ce ta hasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kuna tsammanin su wai da suke a'a wallahi zuciyoyinsu a rarraba suke a'a sunan wannan abin da ake cewa al'aduwul mushtarak maƙiyi ne wanda suka haɗa kai maƙiya ne guda biyu daban-daban suna yaƙar juna amma yanzu wanne ne maƙiyinsu babba shine musulmi sai suka haɗa kai kun gane ko to yanzu tun da annabi ya kirawo su zuwa ga musulunci sun ki yadda su karba ko ko ba haka ba to sai yanzu za su yi ta saƙa mai makirci ya za a su hallaka shi ya za a su gaba shi da shi da muminai wanda ke tare da su to sai Allah ya ce fasa ya fi ka humullah ya kwantar masa da hankali da sannu tabbas ko ka ce fasa ya fi ka humullah tabbas Allah zai kare ka domin cikin magana Allah babu shakka kun gane ko in Allah ya alkawari ya yadda da kai to ba zai yi fushi da kai ba Allah ya yadda da manzan Allah sai Allah ya ce fa sayakfikahumullah tabbas Allah zai baka kariya daga sharrinsu wallahu ya asmuka minan nas Allah zai kare ka daga sharrin mutane hamma da aljanu kun gane ko to shine Allah ya ce fa sayakfikahumullah da sannan Allah zai wadatar da kai su wato ko babu su a cikin addinin musuluncin ko ba ko sun zo ko ba su zo ba Allah zai cika min addinin sa za a yi addinin Allah mun gane ko Allah zai wadatar da kai duka malamai sun fassara ka iya cewa fasa yakfikahumullah da sun wato Allah zai wadatar da kai su ko ba su shigo addinin ba za ka yi addinin ka da yan tsirarun mutanen da suka yarda da kai ka gane ko ka wadatu da su kuma fasa yakfikahumullah Allah zai wato kare ka daga sharon kun gane ko domin in ba su shigo addinin ba za su yi makirci kun gane ko to sun shigo addinin ka ba cewa inda shi za a yi addini in babu shi ba za a yi addini ba a to Allah ya riga ya faɗa cewa addini na Allah ne in ka yi Allah ka bautawa kuma ka kai wa gata in ka yi Allah yana da mutane wato yana da halittun da suke bautata masa ba ma mu san adadinsu ba ko ba haka bane ba yana in bawa ya bautata ma Allah kansa yawa ko ba haka ba domin shine zai je samu sakamako mai kyau in ka ki bautata ma Allah kanka kaiwa to shine fa sai kika Allah da san wato Allah tabbas Allah zai wadatar da kai wato da su ko da su za ka yi addinin ka tare da sauran muminai kuma sannan Allah zai ba kariya daga sharrunsu duk in ka fassara ba ka yi wato bata ba Allah ya ce fasa ya fi kan wallahu wa huwa sami'u Allah shine as-sami'u meji kun gane ko na'am al'alimu kuma masani na'am Allah yana jin duk abin da bayi suke faɗa in ma ba su faɗa da baki ba ya sani ko ba haka ba suka ƙudurce a zuci alimun masani ne duk abin da mutum ya faɗa da zuciyarsa a ko wanda zai ƙudurce kafirci ko ba haka ba amma a baki sai ka ji musulunci yake faɗa ko ba haka ba ba shine siffan muminai ba idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu la rasuluhu ko wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah ya ce idan munafukai suka zo gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce manzan Allah annabi ne sun yarda annabi amma a zuciyarsu ba haka bane ba sai Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasulahu ko ba haka ba innaka la rasuluhu ko ba haka ba? lalle Allah ya san kai manzansa ne aga Allah ya tabbatar cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzansa ne amma wallahu ya'lamu innal munafiqina wallahu yashhadu kai wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun Allah ya shaida cewa wato munafikai ƙarya suke basu yadda kai manzan bane kenan a yaya suka faɗa su suka faɗa ne shine hikimar Allah ya hada as-sami'u da al-alim mun gane ko a guri guda Allah as-sami'u ne mai ji ne in abin da ka faɗa na gaskiya ne Allah ya ji in ma na ƙarya ne Allah ya ji to kuma al-alimu in ka ɓoye gaskiya to Allah al-alimu ne ya sani ko ba haka ba da ka ɓoye da ka bayyana duk ɗaya ne a gurin Allah subhanahu wata'ala zuciyar taka da ta ɓoye abin da ta ɓoye wa ya halicce ta Allah subhanahu wata'ala shine wallahu wa huwa as-sami'ul alim shi din as-sami'u ne wato mai ji ne al-alim kuma masani ne sanin da yake baya da iyaka ko ba haka ba wala wala wala yuhituna bi shay'in min ilmi ko ba haka ba cikin ayatul kursi ko ba haka ba babu abin da yake kewayewa da sanin Allah kun gane ko Allah shi sanin sa baya da iyaka kun gane ko ilimin Allah bai da iyaka shi yasa idan ka zo ga sifa ta Allah ka tabbatar da ita ka wuce to Allah as-sami'u ne al-alim shine wa huwa as-sami'u al-alim Allah ya ce in karanta sibghatallah wato wannan shine rini na Allah kun san rini go me ake nufi da rini shine ka dauki fararen kaya ko kamar da sula ko kamar da tsanwa ko ba haka ba sibghatallah kenan ko ba haka ba Allah ya ce shine rinin Allah raddi ne ga yahuda sibghatallah shi yasa Allah ya ce wa man ahsanu min Allah sibgha wane ne kai wane ne iya kyakkyawar rini kamar kamar Allah babu kenan babu wanda ya iya rini kamar Allah anan abin da ake nufi da rini yahudawa da nasara suna da wani ruwa da suke ba wa ‘ya'yansu suna ƙanana su sha wai shi ne wannan wanda suke shi ne zai tabbatar da yaran a cikin addinin nasaranci ko addinin wato yahudanci ba za su bar addinin ba kamar wani ruwa ne da suke ba su wai ruwan yana sa mutum ya tabbata akan addinin da iyayensa suke a kai to shi ne allah ya ce duk abin da za su rini na allah shi ne mai allah ya tabbatar da zuciyarka akan mai imani da musulunci to wannan abubuwan da aka faɗa na cewa wato imani da Allah da imani da manzannin Allah shine hanya ta kwarai ko ba haka ba eh to shine Allah ya ce to rinin nan nashi na imani wanda yake na gaskiya shine kyakkyawar rini shine sibghatullah sai ka fassara shi da cewa wato sibira zaka iya fassara shi da addinin Allah kenan sibghatullah addinin Allah kun gane ko duka malaman tafsiri sun fassara sun fassara shi ana wasu suka ce sibiratalla ay millati di, millati dinillahi hanifa kenan hanya wacce take miƙaƙƙiya ta Allah wadda ya yarda da ita duka zaka iya fassara shi kenan almuhim dai abin da ake so addi ka ce addinin Allah shi yafi sauki wanda yake Allah ya yarda da shi kun gane ko sai Allah ya ce wa man waman sibghat Allah wasu addinin Allah waman ahsana ai waman din nan sai ka ce ai la ahada babu wanda ahsanu wanda yake mai kyautatawa wato daga wannan irin rini min Allah sibghat kenan babu wanda yake kyautata rini na tabbatar da addini a zukatan bayansa kamar Allah shine wa man ahsanu min Allah sibra babu wanda ya kai Allah kyautatawa wajen rina zuciyar dan adam da tabbatar da ita akan addini na Allah subhanahu wataala babu wannan wanda ya kai Allah sanya zuciyar da ba imani ta koma mai imani za ga mutum wato yana kan addinin da yake na kafirci ne shekara 60 sai Allah ya masa muwafaka ya gane addinin musulunci kuma in ya imanin sai imaninsa ya zamto tabbatacce mutu a kai kaga wannan rini ne a ce mutum ya shekara 60 a kafirci Allah ya mai tawfiki yau ya gane musulunci kuma ya tabbata a ciki kaga abin nan wa man ahsanu min Allah eh sibira abu da kashe mutumin da fa ya shekara 60 akan addini na kafirci yau sai Allah ya masa muwafaka ya gane addinin musulunci kun gane ko wa man ahsanu min Allah sibra wa ya kai Allah kyakkyawar rini yau zuciyar da take kudin wato a cikin ta akwai kafirci amma sai yau Allah ya mai da ita zuciya ta ne ta imani to wa man ahsanu min Allah sibra so nake ku gane wato jimlar wa man ahsanu min Allah sibra wa ya kai Allah kyakkyawar rini mutumin da ya tashi tukyarinta har zuwa tsufa yake akan kafirci da Allah ya so ya rina wato zuciyar tasa ta koma ta imani sai da ya kai shekara 60 sai Allah ya mai baiwa ya zama musulmi wanda ya zama musulmi da ba yana kafiri duk abin da ya a kafirci yau ya zama musulmi ya zai dawo kamar ranar da ne mahaifiyarsa ta haife shi ba ya da zunubi kamar wannan ɗan yaro ɗan ƙarami wanda babu wani laifi da Allah ya rubuta masa to kaga wa man ahsanu min Allah sai babu wanda ya kai Allah kyakkyawar rini zuciya ta kafiri ya dawo da shi musulmi ko ba haka ba ko muminin ne sai Allah ya tabbatar ya ƙara rina ta ya ƙara imani domin imani yana ƙaruwa kun gane ko mutum ne za ga da shi musulmi ne amma baya zuwa masallaci ana taimai wa'azi sai yanzu kaga ya fara zuwa masallaci imani ya ƙaru ko bai ƙaru ba to kaga duka yana daga cikin mai rinin Allah Allah ya rina wannan zuciyar da da ba ta'allaku da masallaci ba yanzu kuma ta dawo masallaci kaga imani ya karu wa man ahsanu min Allah sibra babu wanda ya kai Allah wato kyakkyawar rini wato ta hanyar tabbatar da mumini akan imani ko ta hanyar canza wato kafiri zuwa ga ya dawo addinin musulunci kuma Allah ya tabbatar da shi shine wa man ahsanu min Allah sibra babu wanda ya kai Allah subhanahu wa ta'ala iya kyakkyawar rini Allah ya ce wa nahnu lahu wato abidun wato muminai suna ce ma yahudawa mun gane ko mu ne waɗanda muke wato yin bauta zuwa ga Allah mun gane ko wa nahnu lahu abidun mu ne kuma masu bautata ma Allah subhanahu wa ta'ala a nan shi malam mai jalalai ne ce qalil yahudu lil muslimin wato yahudawa ne suka ce da musulmi na hannu ahalil kitabi mu waɗanda aka bai wa littafi yahudu da nasara kun gane ko wato mu ne waɗanda farko waɗanda za a ce ahalul ƙibla kun gane ko mu ne kuma waɗanda muka fi zamtowa magabata ga duk waɗansu masu addini alfahari ne suke yi wa wato musulmai shine dalilin wannan aya wasu malamai suka ce a kamar kissar da na kawo muku a farko cewa yahudawa ne suke ba wa 'ya'yansu wato wani ruwa su shawai don su tabbata akan addinin mai yahudanci to shine Allah subhanahu wataala ya ce abin ba a haka yake ba abin na Allah ne idan ya ba ya so ya tabbatar da kai akan addinin musulunci babu wani ruwa da za a baka ya ma tasiri kun gane ko ko da an ba ba yahude ruwa ya sha don ya tabbata a yahudanci idan Allah ya so ya shiryar da shi ba zai shiryar da shi ba? zai shiryar da shi ko ba haka ba ko da an bawa ba nasare ya bawa ɗansa wani ruwa ya sha don ya tabbata addinin nasaranci nasarananci kun gane ko idan Allah ya so ya tsamar da shi daga nasaranci nasarananci ya dawo addinin musulunci akwai wanda ya isa ya hana to shine sibghatullah wa man ahsanu min Allah sibgh wa nahnu lahu abidun zuwa ga Allah ne mu muke bauta sai Allah subhanahu wa ta'ala ce قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون na'am Allah subhanahu wata'ala ce kul ya kai manzo sallallahu alaihi wasallama ka ce da su yahudawa kun gane ko نعم a tuhajuna na shin kuna yin jayayya da mu ne kuna yin musu ne da mu kun san jayayya ko faɗa in faɗa kuna ta yin wannan musu ne da mu wato Allah ya ce wa manzo ya gaya wa su yahudawa da nasara fillahi a dangane da sha'anin Allah subhanahu wata'ala kuna so ku nuna mana wato ku Allah ya zaɓe ku domin mun ce muku suna ganin cewa su ne shafaffu da mai can ayoyi na baya sun ce menene eh قالوا لن تمسنا النار wa qalu lan nadkhul aljannata illa man kana hudan aw ونصارى نعم ko ba haka ba Na'am.
sun ce nahnu abu abna'ullahi wa ahibba'u ko ba haka ba Allah ya ce qul in kana lakum qul in qul in kana كانت in لكم in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisa ko ba haka ba mutane ne zuwa ga to wannan ayan ma sai Allah ya ce manzon Allah ya ce da su atuhajuna na fillahi shin kuna yin musu kuna jayayya da mu dangane da sha'anin Allah kuna cewa Allah ya zabe ku fiye da mu alhalin wa huwa rabbuna ubangijin nan da kuke nuna fifiko kuna nuna naku ne har kuna cewa ku 'ya'yan Allah ne wa huwa rabbuna bayan Allah din ubangijinmu ne wa rabbuku kuma kuma ubangijinku ne kenan ba ku ba 'ya'yan Allah bane ba ku ba wasu na musamman bane a gurin Allah a'a wanda zai zamto na musamman a gurin Allah shine wanda ya kadaita Allah da mai bauta wa huwa rabbuna alhalin ubangijin nan ubangijin wato alhalin Allah shi ubangijin mu ne wa- wa rabbukun kuma ubangijin ku ne kun gane ko wa nahnu lahu mukhlisun ko ba haka ba face kuma alhalin mu ne muka tsarkake bauta zuwa ga Allah wanda ya tsarkake bauta zuwa ga Allah waye bi kusanci ga Allah da wanda yake shirka ga Allah dukkan mu ga mu bayan Allah muke ko ba haka ba da mu da kafirai ai duk bayan Allah ne نعم
kafirai sun yi wa Allah kishiya muminai sun kadaita Allah da bauta irin abin da Allah yake so to dan me wanda ya kafirce ma Allah zai dinga kusantar da kansa zuwa ga Allah wannan al'ada ce ta mutumin banza ko ba haka ba shine fa batacce shine wanda ya bijire ma Allah amma kullum kuma shine na Allah ko ba haka bane ba نعم shi ne wanda ya ƙi bi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kullum ya ƙirƙiri abin da ba Allah da manzansa ba su ce a yi ba amma kuma kuma kullum shi zai ce ya fi son Allah ya fi son manzan Allah ko ba haka ba shi yasa Allah ya ce ƙul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ko ba haka bane ba aka ba da ƙa'ida har in kun ce ku kuka fi son Allah to ga ka'ida duk wanda ya ce ya fi son Allah mai Allah ya bada ka'ida ya ce to manzo Allah ya ce fattabi'uni ku bi ni to haka anan ma ya kuke yin musu da jayayya da muminai bayan Allah nan duka shi ya halicce mu shine ubangijinku shine ubangijinmu ko wa huwa rabbuna shine ubangijinku wa rabbukum kuma shine ubangijinku to kuma bugu da ƙari wa nahnu lahu wala ولنا أعمالنا ولكم wala na a amaluna afwan na tsallake ko wala na a amaluna mu muna da aikin mu da muka gabatar mu muminai wani irin aiki muminai suka gabatar عبادة أيضا.
shine ibada da kadaita Allah ko wala na a amaluna walakum a amalukum menene kafirai suka gabatar shirka da kafirci da saba ma Allah ko ba haka ba sannan sai muminai suka ce wa nahnu lahu mukhlisun kum- kuma zuwa ga Allah muke tsantsanta bauta ba ma yin shirka ga Allah kaga me ya kamata wanda yake shirka da Allah shine a baya ba zai zo ya shiga gaba ba don abin nan da bahaushe yake cewa dokin mai baki ya fi gudu ka je ka yi taɓar gazarka ka yi shirkarka da Allah kuma ka ce kai ka fi zama kusa da Allah ko ba haka bane ba yanzu irin malaman nan da ake ce musu malamai bayan ba malamai bane ba na tsubbu wanda za su je a ce to ya ce ka a kawo saniya ko a kawo kaji a dan a yanka wa shaidanu ko ba haka ba su aka ɗauka malamai ko ba haka ba bayan kuma shirka ce suke da Allah abin da Allah ya fi tsana a duniya tun da yankan ba Allah ake yankawa ba ca ake bari a yanka ma aljani bukata ta biya to wayannan malaman ba su aka fi gani zuwa su ma su suke jingina kansu da Allah ko ba haka ba sai a kake da wayannan yankan kuma shaidanu ake kira to shine irin wannan Allah yake gaya manzan Allah qul atuhajuna na kace da su atuhajuna na billahi shin yanzu kun dinga jayayya da mu zuwa ga Allah su a cikin fillahi cikin sha'anin Allah ku nuna kun fi mu kusanci da Allah wala na a amaluna mu muna da aikin mu na bautata mu Allah shi shi kadai na kadaita Allah da bauta walakum a amalukum ku kuma kuna da aikin ku munanan ayyuka shirka ga Allah da kafircewa Allah da kin abotata ma Allah shi shi kadai bugu da ƙari wa nahnu lahu mukhlisun mu mu'minai kuma ga Allah kadai muke tsantsanta bauta Allah kadai muke bautatawa ba ma shirka kuma dukka da haka ku zo ku ce kun fi mu kusanci da Allah wannan magana ta yi zargi ne fa babba da fatan kun fahimci ayar ina ta kokarin maimaita ayar da fassara ta don ku gane kun gane ko wannan mutum ne wanda yake kullum in an yi kiran sallah zai yi wa alwala ya zo masallaci kun gane ko da wanda daga an yi kiran sallah filin kwallo yake tafiya kun gane ko guda biyun nan cikinsu wane ne ya fi kusanci da allah a zahiri tsakaninku da Allah wa zaka ce in an ce a tashi rabon aljanna aka ce kai aka bawa ka raba wa zaka bawa mai zuwa masallaci ko to haka nan wancan gashi can yana bautata ma shedan yana yin shirka wannan ya ce Allah kaɗai zai bautatawa wannan mai bautan Allah ya yi shiru ya kame bakinsa sai an haɗa a gurin Allah amma wancan wanda yake bautar shaɗa yake bautatawa gunki ya ce kuma Allah nasa ne ya ce aljanna ma tasa ce shi kaɗai ya ce kai shi ɗan Allah ne ma saboda da matsayinsa a gurin Allah duka komai na kusanci da Allah sai ya ce nashi ne to shine Allah ya ce a gaya musu dan me wannan da wani dalili a tuhajuna na fillahi shin za ku ta jayayya da mu a cikin sha'anin Allah kun ce ku 'ya'yan Allah ne kun ce aljanna ta ku ce ku kadai kun ce ba mai shiga aljanna sai ku duk ba sun faɗa ba to wannan abin ne ake cewa to manzan Allah ya ce musu da wani dalili suke wannan istifham ne al-inkari ba wai tambayar su ake su bada amsa ba da wani dalili kuke aikata haka kuke jayayyan mu kuke yin jayayya da mu a cikin sha'anin Allah bayan kuɗin nan ba ku yadda da abota ma Allah shi shi kadai ba bayan kuɗin nan ba ku yadda ku imani da annabawan Allah ga baki ɗaya ba bayan kuɗin nan ba ku yadda da umarnin Allah ba ba kwa yi wa Allah biyayya kuma ku zo ku ce ku ne kuka fi kusanci da Allah da wani dalili kuke faɗan haka bayan ubangijin nan namu ne da mu da ku sannan mu muna da aikinmu na kaɗaita Allah da muke da shi kuko shirka ce ga Allah kuke yi bayan mu kuma wa nahanu lahu mukhlisun ga Allah kadai muke bauta ba ma hada Allah da kowa kaga istifham ne me inkari wato tambaya ce wacce ba ta da amsa tambaya ce ta gargadi kenan in ba ku bari ba a gurin Allah za ku wulakanta kun gane ko mu da muka yi shiru ba mu dinga cewa mu na kusa da Allah ba ba mu ce mumini kullum baya cika baki ko ba haka ba mumini yana bauta ta ma Allah bainal khawfi war raja yana bauta Allah yana fatan Allah ya karba yana jin tsoron kuma Allah ya ki karba haka ake son mumini kana bauta ta ma Allah kana fatan Allah ya ne ya karba kuma kana jin tsoron Allah kada ya ki karba bainal khawfi war raja ake cewa kuma annabawan Allah ma haka suke duk yadda kake da imani kakka rubu ka ce ai mu mun sha ni da kullun sai na yi kiyamar laili kun gane ko ba a son ka zama haka kuma ba a son kullun ka zama cewa kai kana munanta ma Allah zaton addinin da kake baya karba a tsakatsakiya ake so ka zama in ka yi ibada ka ji cewa in Allah ya yarda ina sa ran Allah ya karba baka kuma yin takama da cewa mu waye ni ɗin a ce mu je wuta aljanna ai ba zan a a kakka rudu wallahi wallahi kakka rudu kanka so in ka rudu kai ka zama bai ka zama mai halin yahudawa su suke ganin ai su yan aljanna ne ko ba haka ba in kuma kai bauta kai fatan Allah ya karba kakka ɗebe tsammani mumini ana son ya zama tsaka-tsakiya in yi bauta yana fatan Allah ya karba yana kuma tsoron Allah ya ki karba kun gane ko ka zama tsaka-tsakiya bainal khawfi war raja ake kiransa a ilimin aqida a ilimin tauhidi yanin ka tsaya tsaka-tsakiya kuma ita ce aqida annabawa ku duba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta masa amma sai ya kiyamul layli kafafuwansa suna kumbura nana aisha mai kake cewa take cewa yanzu ka zo ka dinga tsayuwar bayan Allah ya ce ya gafarta maka abin da ma ko baka yi shi banan gaba za ka yi sai ya ce mata afala akunu abdan shakura shin ba zan kasance bawa mai godiya ba kun gani annabi sallallahu alaihi wasallama duk da Allah ya yarda da shi bai bar kuma bautata ma Allah ba hakanan sahabban nan da ake bishara da gidan aljanna su su goma ko tun a duniya ba wanda ka ji an ce bayan an mai bishara an gan shi a gidan cin riba ko an gan shi a gidan giya ko an gan shi a gidan caca an mu ne yanzu allah aka ce yau allah ya gafarta min ni dan aljanna ne ko me zan aikata in je in aikata sai ka ganni na mu karatun ma yanki zuwa ni ana to ni jira nake a busa kawai shiga aljanna ko ba haka bane ba amma ka gani sai suka ci gaba da bautar allah sun gane ko ba su rudu da ayyukansu ba in kai ne ko ni aka ce fa daga an busa ƙaho fa an tashi kiyama fa aljanna za mu tafi wallahi wani ko sadaka ya daina ko ba haka ba amma su sai suka ƙara zagi damtse suka ƙara aikin alkhairi kun gane ko haka ake son bawa ko da ya ga alamun haske a tare da shi to ba so ake ja da baya ƙara wato zai ƙara menene dagewa da ibada shine abin da ake so ina ga lokaci yayi abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana idan muka zo sati mai zuwa insha Allah za mu ƙarasa ayoyin nan mu shiga sabon maudu'i kamar yadda na gaya muku insha Allah muka zo sai mu tashi am taquluna ko aya ta 100 da 40 daidai ko ta 140 daidai in Allah ya da abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tun taɓa harshe Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu ikon aiki da abubuwan da muke karantawa ya tsere mu daga faɗi babu aiki Allah subhanahu ta'ala ya samu daga cikin masu wato sami'ina wa afana ya kare mu daga cikin wanda suka ce sami'ina wa asaina Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka musulunci da musulmai wannan ƙasa ta mu ta nija Allah subhanahu ta'ala ya tsare ta ya tsare mana addinin mu ya tsare mana mutuncin mu ya gyara halayen shugabannin mu da mu talaka duka Allah subhanahu ta'ala ya gyara halayen mu ya sa mu ci amfanin wannan arziki da ke cikin ƙasa ya tsare mu daga munafukai na ciki da na waje da kuma sauran ƙasashen musulmai duka in ka yi wa ƙasar ka addu'a kakkamance sauran ƙasashen musulmi mumini na gari ba kansa kaɗai ya sani ba addinin musulunci ba addini ba ne ɗan ananiya kakkamance da su falasɗin da sauran ƙasashen musulmai duka maƙota da wanda ba maƙotanka ba domin musulmi yadda ake so ya zama ya zamto ka menene almu'minuna مثل المؤمنون في تواضعهم وتراحمهم كمثل جسد واحد كبا كبا mumin yadda ake so wajen soyayya su da ƙaunar junansu kamar wato wani menene kamar gini ne guda ɗaya kun san gini ko yadda ake in an sa wannan za a sa siminti a ƙara ɗora wani ya haɗe shi yasa manzo Allah da ya faɗa hadisin washa baka baina asabi sai yi wa ɗan yatsun sa haka sallallahu alaihi wasallam yana haka ake son mumini da muminin Amerika da na Isra'ila ba ita ce dai ƙarshen kafirci ba ko ba haka ba da na China da na ko ina ka ji kana son sa hakanan kafiri ko na gidanku ne ka ƙi shi kuma ko eh haka ake so abin dan Allah ake yin sa ba dan ba dan launi ba ba dan kuma kusanci ko yanki ba a'a kafiri duk inda yake kafiri ne in gane ko kakka ji kafiri yana yin yaran ka raɗau ka ce ai namu ne na kusa ne kafiri kafiri ne alkufuru millatan wahida haka suka ce kafirci duka hanya ɗaya ce miƙin Allah dai miƙin Allah ne masoyin Allah kuma masoyin Allah ne komai talaucin sa ka so shi komai munin saka so shi saboda Allah to haka ake so in kayi addu'a ga kasar mu ta Nijar ka sa sauran kasashen musulmi yana daga cikin dalili da yake sa a karba addu'a in kai wa kanka ka yi wa waninka kun gane ko shi yasa ga Allah a cikin alkur'ani cikin fatiha ihdinas siratal mustaqima haka muke karanta ko ko akwai wanda yake karanta ihdinis sirata eh Allah ka shiryar da ni ni kadai a Allah ka shiryar da mu gabaki ɗaya haka kake cewa ko to in ka yi wa ƙasar Nijar addu'a ka sa sauran ƙasashen musulmai sai Allah ya fi amsar addu'a kuma ka amince a cikin addu'a a dinga sa salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki domin yana daga cikin sababi da yake sa a karɓa addu'a Allahumma salli ala Muhammad Amin.
wa ala